العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم تعيش درسي نعم 40 نعم درسي 40 دقيقة الفصل الرابع في تشريف الله تعالى ما سماه به من اسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى wanda yake wannan shine fasali na goma sha hudu fi tashrifin lahi ta'ala cikin wato ɗaukakawa da martabawa da girmamawa da darasawa da Allah ya manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhan ma bihi da sunaye da sa masa min asma'ihi al-husna daga sunayen sa masu kyau wa safahu da abin da ya wasafa bihi da shi min sifatihi al-ula na sifatin sa madaukaka ina abin da malaman aqida suke cewa al-ittifaqu fil asma'i لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة والكيفية سوى أن العليم لي لو أن كرا wasu mutum shi ma al'alimu ba yana nufin da iliminsa da ilimin sa da iri ɗaya bane domin ilimin mu masbukun ne bi jahalin manhukun bi nisyan ba ya kari ne halal maqsur ne kuma ilimin ne yana da limit yana da iyaka kuma da san mutane ne daga wani kaɗan sani kuma ilimin zai iya rubucewa shi ko ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba masbukin bi jahalin ولا ملحق بنسيان علمها عند رب لا يضل ربي ولا ينفع don haka shi ne ka'ida ta farko cewa kiran wani da suna irin na Allah ba shi ke nuna sun yi tarayya da Allah a wannan sunan ba Allah daban nasa daban an kira mutum alhayyu an kira Allah alhayyu ta rayuwa Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe muka samu tana da farko tana da ƙarshe wa huwa hayyun la yabut shi ba na mutuwa mu muna mutuwa suna haka bambance bambancin suna da yawa al-ittifaqu fil asma la yastalzimu al-ittifaq fi al-haqiqati wal kayfiyya suna da Allah subhanahu wa ta'ala suna da ka'idoji guda bakwai daga asma Allah ta'ala kullu husna suna Allah duka ba su ne asma Allah ta'ala alamu wa awsatu suna ne tare da sifofi asma Allah ta'ala inda ya ga wasu mutaaddin tazammanat salafata umuri wa inda Allah ta'ala wasu ghayra mutaaddin tazammanat amrayn دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للحكم فيها. أسماء الله تعالى غير محصورة في عدد معين. الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته هو الميل بها عما يجب فيها. wannan su ne ƙa'idoji wanda yake kawo dangane da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala bambancin su da sunayen mutane ko sa halittu da هذا القتل أبو الفضل وقلعه الله تعالى ما أمر هذا القتل ولكن جاءتها لأن القتل بقول الباب الأول فصل باب فرقه من خلافه سوى الكفر والوسع في خلق مضمون مضمونها مضمونها ثم تقارن وتشرنها ko kuma ya fi dacewa a ce an kai shi cikin babin can farko saboda ya fi dacewa da waɗancan babukan da muka karanta وانتجازه حكمة حقوقه بقدر معينها جري ko تتسم معينها مقطع الوانت معناها فتاتي وانا وانت مالك لكن لم يشرح الله القدر بتشهد الله تعالى دي يلمة كنزيبة من هداية شخص باطل بعد شنوع أصابته wannan babi wala ana da fikira haka ne haska tunanin mu ba yake kira da jama'i cikin fito da ظهر لأنثى والاتقاء شديدة كما تنسى إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله إذا ما تشيء مثلا التي قبلها يكون حتى يحكى كامنا حتى مدونا بيانا يا ما تبقى كما تبقى بيانا amma lokacin da ake bayanin a bayan Allah bai sun sabuka suna nike wannan babin ba sai da zo wannan gurin sannan Allah ya tunka masa abin sai ce da kan Allah ya tunka masa abin ta wani kawo wannan babin ba sai aka yi can cikin babin farko shi aka yi magana a kan girmamawa da Allah ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ina yace muna ganin an rubi shi alaihi mu dangana shi zuwa gare shi na jima'a bi san da ku mu tattara da bangarorin sa bihi da قال جدك كفني أن الله تعالى خص خص كثيرا من الأنبياء بكرامته الله تعالى كيف إن شاء الله بابا جوت درجوجي جوت كراموني جعلها خلقها جعلها ها؟ خلقها عليهم من أسمائه wanda ya sanya musu ita daga cikin sunayensa ka kasmiyati ishaqa wa isma'ila bi alimin halim kamar yadda aka kira isma'ila bi ishaqa wa basharnahu bi gulamin salim wa ibn yati wa basharnahu bi gulamin alim wa ibrahim bi halim innahu allahun halim shi ma an kamanta shi da halim annabi ibrahim wa nuhu bi shakur annabi nuhu aka ce innahu kana abdan shakura wa isa haka annabi isa wa yahya zarrin وبرا بوالدتي وبرا بوالديه وموسى بكريم رسول كريم وقوي عندما نسى عجبت القوي الامين ويوسف بحفيظ عليم اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وايوب بقادر فيها وجعلناه قادرا واسماعيل بصادق الوعد انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكما نطق بذلك الكتاب العزيز وماذا للتاج من الجبوعين على بياني yin gaba zikirin ma'azi zikirin da aka ambace su tabbata nabiyana muhammadan sallallahu alaihi wa sallama sunha Allah min hati kitabihi al-aziz Allah ya masa ado da waɗannan sunaye a cikin alqur'ani mabuɗi wa alsinati anbiya'ihi da kuma harshen annabawansa da iddatin kathiratin wato da da da da dama in kan magana min hajjatun wace jumla ta ta ce a hannunmu mun samu da yawa ba da imanin fiki bayan mun aiwatar da tunaninmu da hibarin zikiri kuma mun halarto da tunawa idan lam najid man jama'a minha fawqa al-ismaili idan mu samu wanda ya tattara sama da suna biyu ba wala man tafarrada minha li ta'lifin fakrain kuma mu samu wanda ya ware lokaci musamman ya rubutu a kan waɗannan sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yana faɗa ne a lokacin ba rubuta littafin nan da muka karanta al-mustafi fi asma'illahi al-mustafa fi asma'il mustafa al-mustafi fi al-mustafa fi asma'il mustafa wani imam musyuqi ko kuma littafin nan al-bahjatu bahiyya fi asma'il nabawiyya wannan tafai ne da aka bayanin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga Abdul Ma'ad shi ma ya fasali musamman cikin littafinsa na zadin ma'ad da kuma littafinsa da kuma magana akan falalan yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hadis shi sunan littafin jawal afa isabal salatu ala khairul anam da haka nan kuma abubakar abdul arabi a cikin littafin sa na tawfatul ahwazi shi ma ya kawo bayani akan wannan haka nan kuma sauran malamai a cikin tafansu da dama sun yi bayani a kan waɗannan sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yana wannan magana yana magana ne a zamanin sa qarrarna min fi hadha al-fasl yace mun tantanto mun tsako sun kuma ainihin wato rairayo min hada da shita fi hadha al-fasl aw wannan fasali da'awa qalasi lakuman kamar misalin sunaye talatin ولعل الله تعالى كما ألهم إلي وعلم منه. أنت كما أنت الله سبحانه وتعالى إلهاما ya man allama min har ita ga wanda ya sanar da gare ta wa haqqaqahu shi kuma tabbatar da shi yutimmun ni'ima zai kuma cika ni'ima bi ibadatu ma lam yuzhir bila bayyana abin da bayyana da shi a gare mu bayan zo wa yaftahu qalqahu kuma zai bude mana abin da yake a rufe don mu tsara fahimtar abin da kyau ina kuma in ta'ala al-hamid kuma namu al-mahmud yana da cikin sunayensa innahu hamid حميد مجيد قال يا ويلتى ألد وأنا أجوز عن هذا بعد الشيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقالوا المحمود أبن بوتينا أنه حمد نفسه وحمده عباده أن يعرف كيف توضع يزن يديه ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه ليبوغ كيف ولأعمال الطاعات وكما أيوكا نقري وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا واحمد محمد بمعنى محمود شي معنى نفس ابن يبو حمدا يحمد حمدا لا يفعل فعلا لا شمال فرحا يفرح فرحا محمد مفعل محمد مفعل كنا على وزن فعل فعيل تفعيل أحمد محمد تعميد محمد اسم مفعول محمد محمد اسم فاعل محمد محمد ثلاثين هكا مبدا انا استقيت في وقت سيكون الشمال الرباعي وضعف العين هذا ما رباعي سنه يمكن تبقى من ثلاثي الى رباعي معنى محمود وكذلك اسمه في صبر في صبر جوده واحمد معنى اكبر من حميده mafi girman wanda ya ba Allah wa ajallu man samida mafi girman wanda aka yi ba ashara ila na hari haza hasan qalihi yashaqqa lahu min nafsihi li yujibahu wa shi mahmudun wa haza muhammad shi Allah ta'ala ya kawo masa suna daga cikin sunayensa sai ya girmama shi shi ne al'arshi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahmud wannan shi kuma sunansa ce sunansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam قوله ومن أفعاله تعالى الرؤوف الرحيم أنا لكن سنة ينفع الرؤوف الرحيم wato mai tausayi mai jin kai abu ma ma'ana mutaka kusan ma'anar su ɗaya ne sai dai ana bambanta ko تحقيق او جمعنا وصى الله في كتابه بذلك وقال بالمؤمن رؤوف رحيم ومن اسمائه تعالى الحق المبين ومعنى الحق الموجود وهمتنا والمتحقق امره عندك تقصد الامر وكذلك المبين اي بين امره وان الامر شيء ابينه والهيته كما الى ان تكفى شيء ابينه بعد وابانا وابانا يزيل مدير اسم فائل لأبانا معنى واحد ويكون بمعنى المدير لعباده لبين أباين أمر دينهم وأمر الدينهم ومعادهم وكما لاهرهم وسمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك في كتابه قال حتى جاءهم الحق ورسول المبين فقد كانت ذوبته وكما منظوم البيان وقال وقل, وقل, وقل إني أنا النذير المبين كتبني wato mai gargaɗi ne ko mai bayyana gargaɗi kala ja'akum al-haq gaskiya ta zo muku kala faqad kazzabu bil haqq lamma ja'ahum sun ƙaryata gaskiya lokacin da ta zo musu amma ta gaskiya wa qila muhammadu wa qila al-qur'an an fasara gaskiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam an gaskata qur'an da yawo da shi shi ma gaskiya haka mai gaskiya ya zo da gaskiya daga wajen mai gaskiya wa ma'anahu huma jiddul batil wato kishiyan barna ko ƙarya wal mutahaqqaqu sidquhu aka tabbatar da gaskiyarsa wa abu kuma al'amarinsa wa bi ma'ana al-awwali al-mubinu al-bayyinu amru illa al-amarin sa yake a fili misalatu mu ba ba ba tuwa tuwa kenan al mubinu ko kuma da bayyanarwa anillahi ta'ala daga aiken da Allah ya ɗora masa ma ba'athahu bihi ka abinda Allah ya aiko shi da shi kama qala ta'ala litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim aka bayyana wa mutane abin da aka saukar zuwa gare su wa min asma'ihi ta'ala an-nur wa ma'anahu an-nur babutin hakki ai khaliquhu wanda ya halitta ce kuma yake haskakawa ai munawwir samawati wal ard mai haskaka samai da kafa al anwar da haske haske wa munawwir qulub al-mu'minin wa munawwir qulub qulub al-mu'minin wanda yake haskaka zukatan mu'minai bil hidayah da samun shari'a wa sallallahu alaihi wa sallam جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل محمد وقيل القران وكم فسر نور انا بحتى الله عند اكل من الله صلى الله عليه وسلم وكم فسر كده حتى شريعه ده من الله صلى الله عليه وسلم yake dauke da shi wannan ta Allah majal fi qalbi nura wa fi sati nura wa fi basari nura an yamini nura wa an kimali nura min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'alni nura wa azimni nura wa azimni nura sunan ala nur man lam yaj'al lahu lahu nura قاله للنور فقر الله نورا وقيل القرآن وقال فيه سراجا منيرا تفصيل عليها سمي بذلك لوضوح أمره قبل بيان الأمر انت وبيان نبوته لكم بيان عن نفسه وتنوير قلوب المؤمنين وكما حتى تبقى تمو للي والعارفين بحسنا الله فلي نجد سيار بنا سكود ايه كربا ما جاء به دعوان الله ومن أسمائه تعالى الشهيد وحنا جبتين سنة أن الله الشهيد ومعناه العالم مثلي لعبد كي يقوم وقيل الشاهد على إباهه يوم القيامة الشيء أكبر ينصر عن القيامة الله شهيدا وشاهدا وقال إنا أرسلناك شاهدا وقال ويقول الرسول عليكم شهيدا وهو في المعنى الأولي ومن أسمائه تعالى الكريم معناه الكثير الخير يحرم الهيل وقيل المفضل المفضل من كل ثواني وقيل العقيل بن أبوى وقيل العلي مدرسي وقيل الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم وسماه تعالى كريما بقوله إنه لقول رسول كريم وقال نجا هذا ما يكرمش وقيل محمد وقيل جبريل Allah sallallahu alaihi wasallam ana akramu waladi adam shi mafi daraja mafi karamci mafi daukaka a cikin dukkan yayan adam ومعان الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وسلم وكان وانا سنة ذات السياسة أبدا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سوى ذكرم شجاع شايمتا من أسمائه تعالى العظيم ومعناه الجليل الشأن لأن الأمر يستحب آية الذي كل شيء دونه هو ما يكشفون سيئه قالت النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقال في أول سفر من التوراة أن إسماعيل وسيلد عظيما لأمة عظيمة وهو عظيم وعلى خلق عظيم ما ذو أتيه لا يتروج على بني إسرائيل لا تصدقوه ولا تكذبوه ما زي حيثي ثم الجرمة قال أمة الجرمة شيء الجرمة ليكون أكن هالا يبقى الجرمة ومن أسمائه تعالى الجبار الجبار أطيع الجبار له أطيع الجبار عليه إذا كان أبدا في زمان الجبار لك زمي مك دعتا زمي مك كاريا زمي مك نكرفن لذي تكرفن وأن تكرفن in kuma ka zama kan garare mai shi kai shi zama aljabbaru alaika da karya kai ka fasa ka dole ka bi ko jabbarun lahu ko jabbarun alaika معناه المسلم من حالة وإلى الآجر أن يبقيكم قوة يكلمكم قوة وإلى العلي العظيم الشأن مجمع الأمر وإلى المتكبر يجيد كي يهين إفادة فانتما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار رسوله سينا وقال تقلد أيها الجبار شيخك وأتي تقوى بنتا فإن ناموسك وشفاء وقرونة بحيض za a yi shi da yake shari'a wato takobinka da kuma za ta yanka sirrinka da shari'arka a haɗe suke da kwarjinin abin da yake hannunka na dama وما قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم اكمال اصلاح الامه بالبدايه يعني لعل يا شريعه الامه تعلمها ان يحاول شريعه كلام او لقهره اعداءه وكما سبب ياري جاي مكيانها او لعلو منزلته وهو جرما متأيز على البشر أبو سعد عليكي وعظيم خطئه لكم جرما واسوء الأمر انت ورفع عنه تعالى في القرآن الجبرية كالتكبر ألا يكون متى مع الأمر الجديد لكي التي لا تليق به وتباكى ذات هذا الشيء فقال وما أنت عليهم بالجبار كيف نكاماك يا بني أكرم ومن أسمائه تعالى الخبير ومعناه المطلق بكل شيء wanda yake riskar hakikanin al'amari baya boye masa ko hadisi ko boye al'alimu bi hakikatihi masanin hakikar komai kila ma'anahu al-mukhbir ba da labari abin da zai je ya komo qala Allah ta'ala ar-rahman fas'al bihi khabira ar-rahman fas'al shaytan bihi khabiran ka tambayi khabiran wato masani bihi da Allah وحدث ابي بكر بن الحلائي المامور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم ana nufin ban ke tambayi manzon Allah in san Allah ba shi ba san Allah zai maka bayanin Allah sana da farko kenan المسؤول الخبير هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غيره وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول هو الله تعالى معنى انا رجاء النبي يتنبي الا جمال ابن ليس الله الله تعالى فالنبي خبير بالوجهين المذكورين قيل لانه عالم على غايه من العلم masani ne abu ka gayar sani ma alamahu Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya sanar da shi min masnun ilmihi da abin da ke cikin sanin sa wa azim ma'rifatihi da kuma ainihin wato girman sanin sa kudirun wanda ba da labari ne ummatihi da al'ummarsa ma ujina lahu fi ilanihim cikin abin da aka yi masa ilmi ya sanar da al'ummarsa da shi ومن أسمائه تعالى الفتاح وهو الفتاح العليم ومعنى الحاكم بين عباده وينفذ كل شيء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي حاكم أبواب الرزق وأصحاب حتى راجدا مجهول يقول الأرزق والرحمة والرحمة والمنزلق من قدورهم عليه لكن وقت أن الأمر يقول الفتح أكانسل أو يفتح قلوبهم ويبوء ذكرتهم ومصائرهم يبوء بصيرتهم ma'aikatan san gaskiya kuma imani da gaskiya a kan gaskiya su kira da gaskiya ke haƙuri duk abin da zai sa su da hukuncin gaskiya ويكون ايضا بمعنى الناصر ما يشبهه قوله تعالى ان تفتحوا فقد جاءكم الفتح كل يشبهه يا زوم ان تستنصروا فقد جاءكم النصر وقيل معناه المبتدئ الفتح wanda yake fara buɗewar والنصر كما يبقى النصر wanda yake ba buɗe wa mutane kofar samun nasara da kuma buɗe a nasara قسم الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الاسراء الصغير من رواية الربيع بن انس عن ابي العالية وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه من قول الله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما وسيئة وبوئي كما مريض وفيها من قول النبي وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتعديد مراتبه يبا الله yake canza wato darajoji nasa ya fa'ali zikiri ko ka ka ambatuna ko da alami fatiha wa khatiman kan tona kici akan ba da istihadan sabaidi aka kuma fatiha ne a fa'irihim da budewa ne ga idanuwansu معرفة الحق تسان جسيا كما يبوء كثيرة إيمان بالله ده كما إيمان بالله أو الناصر الحق كون يتشمكون جسيا أو المبتدع في بداية الأمة كل خاطر هذا الشريعة الأمة المبدع المقدم المقدم في الأنبياء هو أن أكفر هذا الشيء أظن جباتر وأتشم النباوة والخاتم لهم كما يشكو على قال تعالى كنت كما قال صلى الله عليه وسلم كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث wannan ma mun karanta shi da isnadin gare wanda ya inganta ya kasance annabi tun annabi Adam yana tsakanin ruwa da tabo min asma'ihi ta'ala al-hadid al-shakur ma'anahu al-musib 'ala al-amal qalili wanda zaka yi aiki kadan ya baka lada da yawa إلى المسلم على المطيعية وان ديك يمعوا معطيهم بوضع أن يشهد الله وهو سطر بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا دعوانين يهوديا وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا ملائكة جماعة عبدا يهوديا بأعضاء أي معترفا بنعم ربي wanda yake mai takantancewa da yarda da aminta da kasa da hikimomin da Allah ya masa arifan bi qadari zalika ko masani da gurgurdan ni'imar miyan alaihi da kuma yabo akan ni'imar mustanidan nafsi fi ziyada kuma Allah ne kokartar da kaina wajen neman kari dan zalika ne kaushi in shakartum la azidannakum in kuka gode da kara mu Abu Hurairah ya ce Allah ya alƙalƙarin wanda ya abu biyar masa abu biyar انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب masu hakuri za a ba su ladan su babu lissafi da wanda ya hakuri zai ga tsari cikin Allah da rahmarsa yake sannan Allah yau masu istighfari alƙawarin zai ba su lada da yawa Tafiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bijarra wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wasu masu istighfari Allah zai buɗe musu kofar arziki sai ku ce la in shakartum la azidannakum in kuka gode Allah ya ce zan ƙara muku sannan wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi sai to mai taqillaha ya ji Allah kuma kharijan duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita daga dukkan masibu da bala'i wannan abu kuma ke faruwa ba shi ga waɗanda suka aikata wannan هكذا ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة هذا مثلي ويتكتل فلي مثل الغيب يقين ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah ya sanar da kai abin da zai tun baka sani ba وقال الله تعالى شمي جرما أكلتا وقال ويعلمكم ال... ويعلمكم الكتاب والحكمة أنا سند الكتاب لحكمة ويعلمكم كما أنا سندكم ما لم تكونوا تعلمون أدين كنت كسن شيءا غريبا ومن أسمائه تعالى الأول والآخر ومعناهما السابق للأشياء من يشاكو ميت أنا تعلم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت آخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء ولا شيء تفسير عندما من الله يتنفع يقول أن سونا ينعطى هداه وبعض تفسير اللي كان من الله إذن إلى ذات بعد ما أندى حشي قبل وجودها كابون تحوتها والباقي بعد فنائها شيء اللي رسالة كتابية أولية ابتداء ولا لآخريته انقطاع والبعد بعد فنائها كما وزوها باين كل يا قاري كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك بجلال الإكرام وتحكيمه أنه ليس له أول ولا آخر فأجل فرق بس بكرشي وقال كنت أول الأنبياء في الخلق وأخشهم بالبعث وفسر بهذا قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فقدم محمد صلى الله عليه وسلم ya gabatar da annabi akan waɗannan annaba biyar وقد أشار إلى أحد منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنه قوله نحن الآخرون الصالحون سنة أينه الشيخ محمد جاء درجة وقوله أنا أول من تنشق الأرض عنه شيء فرقم وأن كفى ما تفارق عليه وأنا فتو وأول من يدخل الجنة شيء فرقم وأن تشتقى الجنة وأول الشافعين فرقم من من تشتو وأول الشافعين فرقم وأن ذا أباتي هو خاتم خاتم النبيين واخر الرسل شيء كما تشوف النبوة شيء كما كرشم منزلين كما شجرات الإمام صلى الله عليه وسلم ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين وهو تلك كنا ومعناه القادر من إيكو وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال بقوة عند العرش مكين وكان محمد وكيل جبريل هذا حكي فسرته ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المعقول ووحدة الحديث أيضا اسمه بالصادق المصدوق أنت أخبرني الصادق المصدوق ومن أسمائه تعالى الولي والمحدى ومعناهما الناصر حيث نقلنا الله ومن الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله وقال أنا ولي كل مؤمن مني wato shugaban kowane muni kalmar mata tana da ma'anoni da yawan gaske ta koma cikin lisanin arab ko tajil al-arus ko al-mu'jamu al-tafsir ko sharat sai na luka amin katto قال الله تعالى النبي أشهد المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه da na kasance masoyinsa to aliyu shi ake tsare ma masoyinsa ne kamar yadda duk sauran sahabbai ma masoyinsa ne ne asma'ihi ta'ala al'afu bai afuwa kenan ومعناه التطهر برنجمه لكل شيء ياسنا قد اصطفى الله تعالى بهذا نبيه في القران والتوراه وامركم بالعفو وقال خذوا العفو العفو معناه العفو وقال فاعف عنهم وافتح العفو جبير قول شيء وقال له جبريل قد ساله عن قوله خذ العفو العفو من اجل قال انت عفو عن من ظلمك كي عفو عن من ظلمك هنا ده نوي وتعطي من حرمك وتسل من قطعك wannan su ne halaye na kwarai ka ba wa wanda ya hana ka ba wanda ya baka ba dan ka ba wanda ya baka sun yi musanye ke nan wanda ya hana ka to bai sai ka karka masa zuciya wanda iya yake idan zuwa gurin ka kai jefa gurin sa sai ka yaki shaitan shi kuma ka karya masa zuciya sannan wanda ya zalunce ka kana da ikon karama ka ce ka yi wannan su ne abin da yake da nauyi dan adam ba zai iya to sai ya yi hakuri وعلى في التوراة والإنجيل الحديث المشهور صفته ليس بفضل ولا غليظ ولكن يعف ويصفح ومحسن زوجي يا بني لو كما أين هو أي كوكب هالشيء هنا يوم أقوى هنا كونك من أسمائه تعالى الهادي هو بمعنى توفيق الله تعالى لمن أراد من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء معنى الدلالة والدعاء بين الشرية والإسلام قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام الله هنا كيف أبوها بجنة أمس يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم kuma yana cikin da wanda ya so shi da shi zuwa ga cikin madini وقال فيه وداعيا الى الله باذنه اي كلا زوا ده الله كما ده اذن الله الله تعالى مختص بالمعنى الاول هو الهادي يرى او كما ناديو في هداية الدلالة والتوفيق هداية الدلالة والتوفيق wannan Allah ka aiki ke iya shiryar da mutum da masa muwafaka da shiga addini amma hidayatu abin nan wato addilalatu ila al-khair وتكثير أبواب الشيء والتعليم وبداية التعليم وأن الله تعالى الله تعالى يقول أهم أن بابا باي مسلم يشبه مسلم في صلاة دون أبواب تكلم شيء يشبه بأن الله أما كافم مسلم يشبه وادي يشبه يشبه أي شيء يشبهنا أن عبد الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا مرشدا معنى الجهل يطلق على غيره تعالى قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء معنى الدلاله يطلق على غيره تعالى من اسمائه تعالى المؤمن المهيمن كلاهما بمعنى واحد المؤمن بامن تروى والمهيمن معنى كرنسا ما يامن تروى او ما يرنجاي بمعنى واحد بمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعليه wanda yake cika alkawari ne haddasa alkawarin sa da bashi sa mutaddiqu qawla haqqa wanda kuma wato ita gaskata maganar sa gaskiya ne duk abin da ya faɗa wal mutaddiqu li ibadihi al mu'minin da kuma gaskata bayan sa mu'minai wa rusulihi da manzannin sa wakila al muwahhidu nafsahu wanda ya kadai ta kansa wakila al mu'minu ibadahu fi dunya wanda yake amintar da bayan sa a duniya min zulmihi daga zalunci والمؤمنين في الآخرة من عذابه كما أمن تدخل الآخرة من عذابه إلى المحيم بمعنى العليم أمن تدخل المتغر منه وأن تولى محيم على وزن فعيل كنا فقد تتم حمزتها فقد فيها إن قولهم في الشراء آمين إنه اسم من أسمائه تعالى ومعناه معنى المؤمن وقال المحيم بمعنى الشاهد والحافظ من شهد على التدخل سننكما الحافظ بكيائها wannan duk sarrafa kayan na malam annabi sallallahu alaihi wasallam amin wa muhaimin wa mu'min وقد سمعه الله تعالى امينا فقال مطاعم ثم امين ان فسر جبريل ده وانا ان فسر النبي صلى الله عليه وسلم على حديث فكان صلى الله عليه وسلم يقرب الامين وشهد به قبل النبوة اذا الله يا شهادة عمل تكي ما كافن ايكوش ما انسان شده وانا وبعدها دمين ايكوش وسماه العباس في شعره مهيمنا بكفه محتوى بيتك المهيمن من النقطة أشياء تحته النقطة من قسم لك عن كاوة الأسماء أي بيان قبل تقصى هنا المراد يا أيها المهيمن قال الشيخ السيدي الإمام أبو القاسم القشيري قال الله تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمن لو أتي يؤمن المؤمن به والمؤمن له وقت يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن وقت بالمؤمن با لا الإيمان بالله التي آمنت له na yadda da shi kenan amince da shi kuma na ni kauya zuwa gare shi na gaskata shi abu sadiqa yana gaskata wa qala sallallahu alaihi wasallam ana amanatu li ashabi shi ne zaman lafiya da aminci ga sahabbaina in na wuce abin da ake alƙawari a sahabbaina alƙawari da same su a hadisin muslim sahabbai na su ne aminci da al'umma idan aka wani gari ba su haji na ko daya da abin da aka al'umma ta alkawari zai tashi zai same su ba nan mutu kenan ya su mai in ta'ala al-qudur wa ma'ana al-munazzab an an-naqas wanda ake tsarkake shi daga tawaya shi al-qudur wal mutahharu min simat hadath wanda ake tsarkake shi daga alamomin kasuwa sai fararre ne banda Allah سمي بيت المقدس لأنه نطق فيه من الذنوب أنا أركفوا لدى ذنوبي لأن ينبوت على الله الشرك ومن الراج المقدس حروف القدس ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس المطهر من الذنوب wanda aka tsarkake shi daga zunubi kama qala Allah ta'ala ya ghafira lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara أو الذي يتطهر به من الذنوب وعند أكي ترتقوا دشيء عن ريشي بقى ذنبي وإن تطيئوا فاسدك وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wa yatanazzahu bi ittiba'ihi kuma ake tsarkakuwa ta hanyar bin sa an har da barin kazanta kama qala ta'ala yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fito da su daga cikin duhu yana mai da su haske أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف البشعة. قلت يزمو مقدسا أبو سعيد أي بمعنى مطهرا abin tsarkakewa kenan min al-akhlaq az-zalima daga halayen rashin mutunci da halayen cin amana da rashin kirki wanda suka dabar da mu suka hana mu ci gaba da saba alƙawari ƙarya cin amana rashin gaskiya rashin cika alƙawari su waɗannan halayen marasa kyau to a tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bana za ka damu da koyi da manzon Allah su zo masu gaskiya masu amana masu mutunci masu alkhairi ba ban faɗa halin da muka faɗa yau ba والأوقات الجميعة كما حال عيد كفتوشي وكان شيء وقت النبي كما تكون تيجي علينا ينتبع ومن أتباعه تعالى العزيز معناه الممتنع الغالب wanda ya samu da a taɓa shi da ƙarfin a yi masa abin da mara galibu kuma mai kai wallahu galibun ala amri abu da ila na ziyar da ko wanda ba shi da shiri ba shi da kishiya ba shi da sa'a abu mu'izzu da shirki ko wanda yake buwayantar da wani shi ma din ya samu buwaya qala ta'ala walillahi al-izzatu wa lirasuli ai al-imtina anwa al-izza a samu buwaya a samu daukaka a samu shifa dama an wasafa annabi da izza walillahi al-izzatu jami'a Allah dai shine mai izzar da madaya kuma dai bi sai samu izza shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne shi Allah ya bashi izza idan da suka ga annabi su mata Allah ya ba su izza sai shi yanzu rashin izza din abu uku jawo mana shi da farko rashin suka da Qur'ani na biyu rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku rashin haɗin kai Karfin ku yana cikin haɗin kan ku da riko da Qur'ani da sunna saboda haka idan jama'a suka saki Qur'ani suka saki sunna dole su rarrabu sun ba su rarrabu su ba su da ƙarfi kuma maganin bala'in da muke ciki a muku ne riko da qur'ani da sunna da kuma haɗin kai a cikin jima'i da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na mu sai zama insha وقال تعالى ولله العزة ولرسوله الامتناء وحمانة القدر لله هو جبا وتوجاجا فقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنزارة يا وصف كيف لو يبشرهم ربهم rahmatun minhu wa ridwan Allah yana muku shara da rahama da gare shi da kuma yarda فقال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا محصورا ونبيا من الصالحين وسماه الله تعالى وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا مبشرا أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته. فقد بشارة في نمو أن نسبب الله لشجاع الجنة ko ne gargaɗanta da jan sunna da sabon Allah cewa za su yi fita. Wani a kuma in ta'ala fi ma zakarahu ba su mufassirin ba da bayaki shi wannan a baya. Shi bayani isnadin bai inganta ba kuma abin da ya fitar da waɗannan a cikin risuwar a ce Allah ba alamu bi muradihi kamar da Imam Shafi ya faɗa a dukkan cikin sa gaba daya. وقد ذكر بعضهم ايضا انه من اسماء محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرف وكرمه. الفصل الخامس عشر استدراكم في صفات الخالق والمخلوق قال yake kanka da ana ta cewa wajen sunan Allah kaza sunan annabi kaza sunan Allah kaza a dauka Allah ko a kamanta Allah da annabi ko a kamanta annabi da Allah to shi ne wannan fasalin na kufan fasalin baya ko a warware wannan rikicin kuma a farko mun yi bayanin ka'ida cewa al-ittifaqu fil asma' la yastalzimu al-ittifaq fil haqiqati wal kayfiyya Allah yana al'alimu ne dan an kira wani al'alimu baya nufin da ilimin sa da ilimin Allah iri ɗaya ne ilimin Allah a haka da kullu shay'in ilma wa aka kullu shay'in wa la yaquna bi ilma sabana wa ita kullu shay'in rahmatan wa ilma sai ilimin sa yake wa yake kan komai fa inda huwa fatul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fi al-barri wal bahr wa ma tasqutu min shaqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulmatil ardi wa la rutbin wa la ya'isin illa fi kitabin mubin ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ Kasar nan duk ya wato sanin mu tana da karanci na Allah ko ba shi da karfa shi iyaka. Ko a kullu bi ilmi alayhi. Ala qadi Abu Fadl wa faqahu Allah ta'ala. Ma'ana Abu Kurr muktadan. zan ambace ta tsaraba sai da yin ila hada al-fasli wanda zan mu wannan fasali jiya wa ahsinu biha ba'da al-ism kuma da shiga wannan kafa wa uridu al-ihsana biha kuma in kunta tarkici daida shi ma ta kaddama min kullu da'isul wahyi kada wani ke raunan wahani sakimin fahimin da rashin lafiyar fahimta تخلقه وسعة تشرف العشي ثم هاو التشبيه يبقى يتسرع هاو التشبيه فحبيبه كل حبيبا شيء أي شبع تمويه wato ainihin daga wato a cikin wato wato wato abin da shi shi ma samun shi shi kenan da kuma abin da ba daidai ba هو أجي عدد إلى شنو متنا قدري أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به. إذا أبدا أجي تو مشي قدري شو الله سبحانه وتعالى cikin girmansa da buwayarsa da mulkinsa da kyawawan sunayensa da ɗaukakan sufofinsa ba ya kama da komai da cikin halittarsa ba a kamanta shi da komai. Ana ma sha'a mimma khalaqahu shayku ala al-khaliqi yasa ka ji Allah ya ambaci wani da suna irin nasa abinda aka ambata ala khaliq wa ala makhluq kuma an faɗa wa halitta irin wannan ala ta shabuha bainahuma babu kamance shi ne a tsakanin su ma'anar haƙiƙi a cikin ma'anar haƙiƙa irin sifatin qadim da sifatin sifatin makhluq wanda suka ta tafirta dindindin ce ko ba ta farko ba ta da ƙarshe to ba za ta shiga suka wanda yake da farko da ƙarshe ba kama an da za ta mutu an ba la tujbihu zaman yadda zatin Allah ba ta kama da zatoci kazalika sifatuhu la tajlibu sifatul makhluqina haka nan sifofin Allah ba ta kama da sifofin halitta sifatuhum la tanfaku an al-a'rabi wal aghrab mu muna da arzu muna da gharbu wato akwai abin da ke bujiro mana akwai ko bukatu daban-daban da muke da shi Allah ta'ala ba da wadannan zai Allah ta'ala muna zahun ya ce wallahu ghaniyun 'anil alamin hatta lita Allah ba ya bukatar abin da Allah yake bukata a gurin ba wani abin da muke bukara masa Allah taka kuma abin da muke muke masa Allah taka suna ce ganiyar anil alamina alamina kuma da wa kenan alamina kowa da komai Allah ce wallahu ganiyun anil alamin yakur fa inna Allah ganiyun anil alamin ya yi nasu an kuma su ƙasa inna Allah wallahu ganiyun alim shi ya yi shukur ya ake bi khalqin jadid ma indakum yanfadu وما عند الله باق فإن من شيء إلا إننا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ya muka samu da komai Allah shi ke da komai da kowa komai da komai da kowa a ƙarƙashin kashin da su وكذلك صفات لا تجب صفات المخلوق صفات لا تنقط عن الأعراض والأعمال القول يجمع وتنصب تتميم خواته كانت to fahimci ni da aka ce kafin din nan da aka ce laisa ka hukumi ne shehu sai malamai suka ce zan ce laisa ka hukumi ne babu kamar misalin sa wato akwai misalin sa kenan shi misalin nasa shi ba shi da misali nasa ku ce suka ce abin da ake ce laisa ka kafin din nan wato ce ake ta tauhidi da ta ziyara ce laisa ko shehu إذا مثله شيء خبر ليس مقدر شيء كله اسمه كان مؤخر ليس مؤخر wannan shi tafsiri na farko wasu ka ce a mutum ne shi ne ziyara ai laisa ka huwa shay'un laisa ka huwa shay'un shi ne fasara ta biyu ma'ana babu kamar Allah subhanahu wa ta'ala fasara ta uku suka ce a mutum ne yana nufin sifa ai laisa ka tafsiri ne shay'un babu kamar sifar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne fasara ta uku wata abin da ta dama har ba tana cewa wani misalin sa ba shi da misali don su kore da misalin nasa da misalin duka da su a kore abin da ke wani misalin sa ba shi da misali ma'ana wai ko da za a samu misalin sa shi ko misalin nasa ba zai samu misali ba wato mubalaga ce ke da ta kore ba shi ne tafsirin da aka yi mata guda hudu ولله بر من قال من العلماء والعارفين والمحققين. هذا هو الجزء الى ان ايه ردي ليجا masu jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala masu kore wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa wa huwa samiul alim kuma tabbatar da Allah abin da ya tabbatar wa kansa ne kamar da ya tabbatar wa kansa min ga tahdihin wala tafsir wala ta'lil wala tadbir wala tawil wala tafsir ba a cewa sai fa kaza wannan raji da ke nan ga mu'attila huwa samiul alim raji ne ga mu'attila laysa kamithlihi shay'un raji ne ga mushabbih akwai kungiyoyi guda biyu wanda duk bin su da kai al-mushabbiha wal mu'attila al-mushabbiha su ne masu kamanta Allah da bayansa duk wanda ya ce wani abu na Allah ya kama da wani abu na bayansa kamar da suka zama shi daya wannan ya zama kafiri kawai in ta tabi ba zai a sanar da shi to alaisa kamithlihi shay'un sannan wa huwa samiul alim kuma raddi ne ga mu'assila masu korewa Allah su da da sufofin sa kuma an musu raddi da wancan jikin dama ita ayar gaba ɗaya ma tana magana ne akan ba wanda ya cancanci shari'a sai Allah ita ce maktalafin fi shay'in wa hukmuhu ila Allah duk abin da kuke sabani to Allah yana da hukuncin sa yana da constitution din sa yana da tsarin yadda za a gudanar da rayuwa a ta shiga mataki yana da constitution akwai dokoki da biyu a magana shiga ban ɗaki mutuwa tashi aka yi a kamun da kotu da wata niya musan da ne sannan abincin an haɗu a gaban ka sai da malamai suka fitar da na dubba ashirin da bakwai sun gaje ma kwano kafin ka tashi na dubba sun kai ashirin da bakwai na constitution ɗan aje kwano abinci a abinci daga gaje ka wani hannunka san millah kun biyaminika kun jimayanika ka ci da dama ka yi bismillah kuma ka ci gaban ka ka zubar in ya zuba ka sauke ka ci da kafa da ka zubar waɗannan dokokin su ana kakai ka koma jina ana cin abinci kan ka dinga maganar karanta kuna cin abinci da wani ka dinga maganar majina ko tsono ko gawayi ko ruwan jambi sai ya ji abincin baya bukatar sa duk ban cin abinci ko ba ka ɗan yatsa a hanci na cin abinci don ba a cikin baki da lalalabai suna ba a cakwal cakwal cakwal sannan ba a hannu baka hannu kwarya sai an kauni da baki suna nufin dubba ne an yi littafi a kai sun ga musulunci a ce addini ne da ya bada an kura kan komai Allah ya ce wa maktanar su shine min shay'in ko hukuma ko ila Allah da abu da kuke sakon hukuncin sa yana da Allah sama ga dan Allah ba sai ke ga kofofin sa Alaikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilayhi ushir خلق السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين. إذا كما تتفقون أن لكم قوم شاجر شرع لكم من الدين. ذاك وأن الشيء تنسيه شرعا تامك الدين. akan zuciyar ko ba kwan su shigan ku ba man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun fa hukm al-jahiliyyah yabghun man ahsana min Allah hukman liqawmin yuqinun laysa Allah ahkam al-hakimin in al-hukm illa lillah عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون له الحكم واليه ترجعون والله يحكم لا معقب لحكمه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يضلوا عنك من الله شيئا. قلت وأنا شيء أظن يتني. عن المالك من قال من العلماء والعارفين المحققين قال من يقدر سمعي من سالي كما ابن بالتجين الأولي تثبت لجسيرك. التوحيد إثبات بعد غير مشبهة للزواج tabbatar da akwai Allah ko bai kamar da kuma ba alama asala ko ba a bar korewa sufofi da turaye ba an istifati game da sufofi بعد هذه النكتة الواسطي رحمه الله تعالى بيانا وهي مقصودنا ومقصودنا فقال ليس كذاته ذات ولا كفله اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة فتفاضل zaki kamar na Allah babu suna kamar na Allah babu aiki kamar na Allah ba wanda ya kama da Allah a cikin samuwar sa da cikin sunayensa da kuma cikin sifofinsa da ayyukansa illa min ta hakin wa bakatin lafazin lahma sai da kawai lafazi yayi mu'amala da lafazi wannan lakin zatul qadimatu an takuna laha sifatun haditha yake kuma zatin Allah subhanahu wata'ala ta kori da wato ya kasance akwai siffa الرياء تعالى فاستحال أن تكون للذات المحدثة صفة كشفة كما إذا مكوف على الروح كما با من أقاربها كما وتبا قليا بما تكشف فهذا كله مذهب اهل الحق والسنه والجماعه رضي الله عنه وقد فسر الامام ابو القاسم القشيري رحمه الله تعالى قصده هذا ليزيد بيانا زي كان بياني يتي فقال هذه الحكايه تشتمل على جوامع مسائل التوحيد wata hikaya ta tattaro wato kuma ta kumkulo ta naitayo wato matsaloli na tauhidi kai ba ta shigo zatuhu zatal muhdathati taka a zatin Allah zaki kama da zatin fararru cikin zayyul bukhari da Allah kace wani sahabi ina da wasu ubani hina uqtilu musliman على أي شيء كانت الله مصري وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شنو مصري فهذا كما سوى ذات تبقى له كشف من ثبت حقيقة الله الله سبحانه وتعالى وقد يجوز له ذات المحدثات وهي بوجودها مستقلية ولا تشيع بحامورتها وكيف يشبه فعله فعل الخلق يا ذا كما انت ايكن الله يأكل منه وهو لغير لجلب قلت شبه ايش بني بني جاء وكان النطوع في حق وكوكب شيري ya kasin ko sauye wata kawaya tun kuɗi wata kawaya kawai wacce ta tabbata wanda da tsawatsura ba kuma da tunani sai aka ta kai tunani aka ce ya kamata a yi ba kamar da mutum da aiki sai ya tsaya yi tunani wa a gaba su kuma bukatu wasu bukatu sai ya bukaci in kafin da ne sai ya bukaci farko da kaza da kaza in tsakanin ne sai ya bukaci kaza da kaza da kaza kayan aiki in likita ne sai ya bukaci kaza da kaza da kaza ya ga zai aiki ba bukatar waɗannan wala da wani sharatin ba kuma sai ya kama ya yi ta gaggogawa ba amma ana jashin jama'a ko kuma da mu'alaja shine gobe ya kama aiki ana gumi ana yankawa ana tsorawa ana mannawa inna ma amruhu ila Allah da shan an yakuna mutum فدين الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه aikin halittu da ya fita daga wannan awaris azhab mubashara mu'alaja duk wanda zai aiki mutum aikin sa sai ya samu azhab azhab mu'alaja mubashara sai ka buƙaci wani abu sai kuma ka buɗe kanka sai kuma ka wahala sannan abin da yi shi Allah ta'ala zai da na abubuwan sun kawai gare shi وفي الخير يخرج عن هذه الوجوه الآخر من مشاركنا ما توهمته بأوهامكم أبن كنت تناموا إذا تناموا أو أدركتموه بأقولكم وكنت وستيش دعوت لكم فقوم هدتم مثلكم إيه كنت تكبانوا فألا بلا وسوار تنامي قال الإمام أبو المعالي الجبيني وهي جرى إمام الحرمين ثم أنت إلى مردود انتهى إليه فكره duk wanda ya nutsu da wani samun abu wanda tunaninsa ya kai zuwa ga shi ko musabbihun ya kamanta Allah da halitta in shi wannan abin da ya tuno shi ne Allah fa kullu ma ka fara bi zalika fa Allahu salatu zalik wa shi kuma anna ila nafsihi al mahdi wanda kuma ya nutsu da wani korarren abu yake wannan shi ne Allah ba huwa mu'aqqil ya zama mu'aqqil وينقطع في موجود اعترف بالعدم عن ادراك حقيقته فهو مرحب وكانت بقى كل صامني اما تنامين كتير قالوا حقيقة من يد ايه كما تو قلنا شيني فكون الله كيف تقع كديس لأنا كفا فتكي على أيوكا فتكي على كفا فتكي سؤال سنة سنة سنة سنة أكو ما أي مشاهدة مكاليش ما أي مشاهدة نزيري هي كنفي كماليش لا أكو الخبر الصادق عنه فكرت أن يعمل كفا فتكي مشاهدته مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه الخبر الصادق عنه duk abin da ka sani a duniya tana sanin tare da hanya uku sai ka gan shi shi a kan kansa ko kuma ka ta kare ko kuma ka gan shi amma a nuna ma wani da sai yadda wannan yake shi wanda haka yake kaga kaga kuma da sun sai kai amfani da wannan din ka gano yadda wancan yake wannan hanyoyin guda biyu za mu ci game da sanin Allah sai abu da shine ingantaccen labarin wanda ya san shi ya baka labarin yadda yake ba wanda ya san Allah kamar Allah ya ba da labari kuma halittar sa duka ba wanda ya san shi kamar manzo Allah ta hanyar sanin Allah shi ce kawai ba ta jike ta Qur'ani da Sunna shikenan duk abin da Allah ya dangana kan sa Qur'ani to haka yake in ya dangana kan sa hadisi haka yake laysa ka nufi shay'un wa huwa sabit wanda ya fita daga nan da yau shi zai sha wahala idan abin da wasu malamai suka je Qur'ani da hadisi suka tafi sanin Allah a wani guri suka je su san Allah kuma suka shekara da shekaru ba su gano ba Allah ya kirkita su لأنه لو لم يكن كذا لو كان كذا لو كان كذا لكان كذا ولو كان كذا لم يوجد كذا لا تدري كذا ta ƙarshe babban da cikin malaman na fara addinin raji a ƙarshen rayuwar sai yana cewa nihayatu ikijabil uqul ikadu wa akthar sabil alamin balal wa nastafid min ba'atina wa qamrina wa an jama'ana fihi qila wa qalu wa arwahuna fi wahshatin min sukunina wa akhir dunyana azwa wa balu وكم أدرعنا من جبال ودولة فبادوا جميعا مسلمين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا جبال جبال mun sha wahala mun shiga duniya amma a ƙarshe mun shiga mun yi asara abin da muka tara saboda ba tana aiki suna Allah akwai wanda cikin su aka ganshi da sahihul bukhari a kaddin da yake yana kuka sa da mu aje hadisi da qur'ani ba mu bi ilimin falsafa da ilimin mantiki kana so ka san Allah ilimin mantiki da falsafa aka ji aka rike shi aka shiga su faro su ce su a platon sun ce su fasara su sun ce su wasu yan iska sun ce duk abu sai lalata eh jamdu su waye ga sunan ba wasu arna maguzawan jiya wai su za su tsaya mutum sanin Allah wannan abin sai daga baya suka gana ba sun tsaya alƙur'ani da ake musu alheri kiya da lahira kawai ga alƙur'ani rayuwa an rubuta waɗannan abubuwan wannan mawujudin wujudin jihadi to ijadin mawujud sakkan wani to a inda kuka fara ba wani kuma kun ne in ka shiga kuma ka fara ne ka ciki da ne wallahi in ka iya zarge ma tunani ba ka iya farce ba kuma ya rikice ka da sanin Allah to ba wanda ya san Allah kamar Allah a duk halittarsa ba arifun billah irin manzon Allah na wanda yake son ya ga arifi sai ka wajen manzo Allah shi ne yankan Allah shi kadai ne zai koya maka yadda za ka yi kanka yadda za ka bi Allah abin da yake haka Allah yake to haka Allah yake ya fi kowa fasaha ya fi kowa nasiha ya fi kowa iya bayani wanda bai gane maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa asara dan ba a taɓa gane da za ka gane maka gane ta annabi ba fa Allah ya sa mu dace yake a وما وما حسن قول ذنون المشرين حقيقة التوحيد أن تعلم ما ما في كتاب مجال هذا ذنون المشرين فلا حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا إله فإن محمد تقرب وقد تبيع فيها كما يعيدك الجبال وكله لهذه الإسلام مجازي مجازي فكما أيضا وأنت أشياء أبو بكر تقول أبو بكر كما يعيدك الجبال وإنك كل شيء كله inda komai ta da shi da ikila shi wala illata li kun'ihi Allah subhanahu wa ta'ala babu wata illa wato wani dalili da za a ce me yasa yayi kaza ko kaza ko yayi kaza shi yayi da hikima na su saboda fi wa halika abin da ke surantuwa a cikin tunanin da Allahu subhanahu ba haka Allah yake hada kalamun ajibun nafis muhaqqaq magana ce mai mamaki da tsada kuma da aka bi diddigin da aka tabbatar da ita الحكم الآخر تفسير لقوله ليس كمثله شيء كشف مجالة تفهم كلنا فسر ليس كمثله شيء يتهيئ بعد المعنى والثالث تفسير لقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والثالث تفسير لقوله إنما قولنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ثبتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات والتنفيذ وجنبنا طرف الضلالة والغوايا من التعطيل والتجديد بمنه ورحمته. Allah ya tabbatar da shi kai akan tauhidi ya tabbatar da Allah abin da ya tabbatar wa kansa da kuma abin da ya koya wa kansa dan shi Allah daga abin da ya dace da shi ba kuma ya nisan ta da bangarorin nan kwaji na fata da kuma wasu ta gona da iri kan shiga koyewa Allah ta kusa musamman ta Allah da halittarsa Allah ya kare mu daga waɗannan abin da biyu da baiwar da kuma cin kansa ba an yi rabi kenan sai za ka rabu ashifa wanda ya ce assalamu alaikum akara maka lagu waɗannan kalmomi asarin sirk da yadda ake shirya abin a jikinsa sharbi ko ake shirya tsakiya ko abin wuya shi da ake cewa bare kenan shi ya asalin kalmar za ka ce cikin sirki a cikin shirin ko a cikin tsari kenan jauharihi kuma wato zulu'insa ko asalinsa jauhar ɗin abu shi ne tushensa da kuma asalinsa. Shiƙaƙihi kuma wato ainihin wato ciro shi da ɗaya kamar da tsinci abu. in ta haka ya kuskun ta abu kenan ya shigo shi Shibanatin kuma da bayyana ba, shibana bayyana wa kenan, a bana yujinu shibana, ka bayyana abin da yake a koyi. Mugulakun kuma a wannan yake mugulakun, mugulakun rufaffun abu kenan min a halaka yuguliku igila, mugulak isu mafi na halaka. تلك مضمونها مضمون كما لا تتسوش ثم أقربون شاشي أحد ونشاشي شاشي كرا مضمون ثم إجازه كما تأخذ أبو مجاز أن حتى وانا أبو وانا أبو أن تأخذ أبو كيان بالأب يقول أن جاء الماء الأب روان جادي كيان أن غير غير لا تحدث بأبي معيشها دروان جادي وان يكي فرارا تقوم تنفصل وان الشاذ لا تكي بابو تأخذ أبو ba ka kuɗa wani da wani ba wannan ita ma da cikin gancin su kaɗan da mai dala'i da za ta yi kawo guda cikin da tara ma'ana duka sunayen sun inganta sai dai abu da sunayen ɗaiɗaiɗai yanzu da aka ce akwai wanda ya ce suna rakibul himani wanda aka faɗa a ɗin nan kaga gaskiya wannan ya ba yabo ba ne ka gani sai suna rakibul himani ka gani rakibul himani kaga ai ba da mabane wannan a cewa hakimin zamani abu abin da yake yabo da shi wannan yake hadisin da yazo ana akramu walad adam ana sayyidu walad adam shine yazo da lafazi in da take wannan ya ce dangane ga maganar da kai cikin karatun da aka yi cewa akwai sanin Allah na hakika ba wanda su suke cewa san Allah tara uku tara to malam kuwa ya masu yin wannan gaba da abin da ake nufi ba kenan kaya mutu tara ko wannan kenan ma'ana waɗanda suke cewa da wasu dabaru su suke da jama'a ina kace kaya hudu tara yan ko wannan ke na ki ciki ko wannan shi ne kuma da ɗaya tara ɗin nan ta wata ɗan ɗaya hudu tara ne kusa abin da ake nufi ko yawa wannan kuma da zuka mai hamid ba tare da abdul hamid ba hamid ba ne hamid shi ne suna allah ba hamid hamidun majid hamid daban hamid daban wanda ya tambaye mu anan nun sai haƙiƙi da ɗaukewarsa wanda haƙiƙi da kuma tsakon kashi wato in ka rasa ne ya ba ku wala in ka rasa na ce in ka rasa al'amur al'amari ya tattaru kenan yan kare to yana tattaruwa guri guda amma a samu wani kuɗi da ruwa zai dinga gangarwa daga gurare da ban daban yana taruwa a guri guda su sai a kira wani gurin yan kare kuɗi makarin waye yana tattaruwa guri guda Allah ya sa mu dace. Ina sanawa. Allah ya sa mu dace. Allah ya mana muwafaka, Allah ya kara mana son annabi, Allah ya sa mu cikin kansa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wanda zai yi magana da kai. su wanda ya so buhun nan ya sai da shi aiki da wani gero ne yake gafa ne gawan fara ne a sa mutum ya zo da aiki ya haɗa mai kyau da mai kyau ko ya shi adadin kwano ashirin ya koma kwano sha bakwai sannan ya sayar da shi a bakan farashi kwano ashirin kuma sannan ma mutum ya ce wa Allah ya ɗaukar mata Allah ran tashi kiyama wallahi kaga kai ka fahimta tsakanin ka da Allah tun daga duniya ta ka cuta al'ummar sa manzo Allah zai bar duniya a cikin lokacin da ke numfashin karshe abin da ke cewa ummati ummati ummati ummati duk da zai duniya duk da zai bar duniya ne fa al'umma ta al'umma ta al'umma ta al'umma ta sai da cewa mutane as-salatu as-salatu ma malakat aymanukum ku tsare sallah ku tsare sallah ko ku tsare haƙƙin waɗanda kuka mallaka a hannunku bayan ku da kuke idan ya zanto ba ma an ka tsare haƙƙin sa ina ga wanda ka aka kace da yancin sa da suka kace da kuka rawa lafiya bawa da ka sayar da kuɗin ka ba ya da kace shi ba haka nan gudu ya kamata in kaso musu tsoron Allah sai in kaso a lokacin sahabbai yana Abubakar sayyidina Uthman Ali bin Abi Talib Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf da wata cikin kasuwa ne amma ba za mu cikin wannan idan su kana cikin wahala masu kuma mutane ciki wato ba ana yin da ake ɗaukar sabai zuwa cikin tsari a masal ba ka ta kamar abu wato ƴan kasuwa ne wanda duk wanda ya fahimci wannan ma ya yi kuskure ba wani sahabi da ke tsari a masallaci wanda ya zuwa ko ina dukkan su daga manoma sai ƴan kasuwa daga masu haɓu annabawan ƙasar annabi dauda fa yake yi da nassin ayat al-Qur'ani wa al-lam bil hadith alayhi al-sajid rabbu qadar fi khalq annabi zakariya kafin da da nassin hadisi cikin sahih muslim dan kada ga mutum na zuwa da wata wando ko da tawa ya dogara da Allah wannan ya jahilci tawakkali ba kan mai dogaro da Allah ba dogaro da Allah shine zuciyarka ta ala ta da cewa da ba da sabara ta mata arziki ba dan kuma suna aiki da wannan shi ne abin da ake so a rayuwar ta musulunci don haka dai kasuwanci abin da neman lada manzan Allah ta rafa ke cewa at-tabi as-sadiq al-amin ma annabiyina wa shuhada wa salihin dukkan dan kasuwa wanda yake amintacce wanda baya haɗi da mutane baya darwaye darwaye baya farke farke a cikin dinkewa as-sadiq mai gaskiya wanda baya ƙarya manzan Allah ce ma annabiyina wa sadiqina wa shuhada za a tafi tare da annabawa za a tafi tare da sadiqai za a tafi tare da shahidai shi kan kasuwan da yake wannan shi ka ce ganin kaɗan ne wanda suke iya yin irin wannan saboda fallacin da girma sai mutum ya yi faɗa da shi ɗan mutum ya yi faɗa da zuciyarsa ya yi faɗa da fasu garin ƴan kasuwa ƴan uwansa shi idan kuma za ka gyaran wannan ƴan zasa ƴan uwansa zan fara ya karka tun da ka yi tun da ka su faɗa nan gudun sai ka ci cewa wato ka fifi ta janibin ubangiji akan janibin dan adam ba sai san shi da komai ba ba sai Allah subhanahu wataala sannan a wani hadisi a waje daya sai ce at-tujjar wal tujjar yan kasuwa su ne tajirai su ne hukar da ta sai wani sahabi ce manzo Allah alam yakul lahu ta'ala wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba dan Allah ba ya ce Allah ya halatta kasuwanci har sai ba sai ce eh Allah ya faɗa haka amma da yake faruwa yake cewa ya halifun ya yi sabon za su yi rantsuwa kuma su yi kariya bai ta haddasuwan ko yi haddasuwan sai kirkun za su yi zance kuma su yi kariya su haka ne aka ci hukunta au kamar kala da shi da haka nan gurin suna bi farko kasuwanci da suka nan da wasu wanda ke cike da gaskiya da tausayi ماذا لا بد في هذا البخاري كريم الله امرا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقترض ان لا يدكم باوى wanda yake mai sauki da sauka a lokacin da ya sayar mai sauki da sauka a lokacin da ya je ya saya mai sauki da sauka a lokacin da ya je kan bashi yana bin bashi ya je karbo kudin sa ya je cikin saukin hali ya suka bani in ba mu sake ɗaukar halin sai wannan ya kamata mu tabbata wannan da ya sa mutum ya samu karamci a duniya ya samu karamci a lahira ما أخذ حديث من بارك الله إلى وسائل الوسط أتكلم عن حديث البيت الأقوى في أجهبة القرآن في حديث القرآن لا يكون واحد لا يكون واحد لا يكون واحد ولا يكون واحد لكن هذا جواب ونرجع sai na ga duk wanda ya sauka kan ruwa shafin da ruwa shafin wata magudanar ruwa ta magudanar ruwa ta taho ta magudanar ruwa ta taho sai ta haɗu ta babbar magudanar ruwa ta so yi ta ya ta ne ta masa ta haɗu ta wata ta haɗu ta wata ruwa ga wasu kowa ta fice ta ga wani bawan Allah ya fito ta yin sa mutum yana shiga cikin sunansa yana ga shirar yana shiga yin dai dokokin sa ta zai bayan su da kan ita aka faɗa su sunan ka daga baya ba ka da su ce to girgizan da suka ya zauka da wannan suwa ina cikin daji ya zauka idan ana ga yanzu suna ka a cikin sabuwar nan a bada a kan girgizan Allah maka irin wannan karamci ita wallahi abin da nake yi duk shekara idan na noma amfanin gona na nakan kasa kashi uku kashi ɗaya in bawa sadaka kashi ɗaya ajiye don amfanin gida na kashi ɗaya kuma ajiye a matsayin iri kan zuwa da kashi Allah maka wannan karami hakan ke bi shekara hakan ke hakan manzo Allah ya da labarin sa ba to kaga a shekara hanyar zama mutum zai samu zai samu riba mai yawa zai samu yawa mai yawa ya kuma ba Allah da manzo Allah ya bada labarin sa wanda ya zo mutuwa sai ce an gafarta masa kaga me ya aikin sa da yake yi kuma dukkan sai shekara da yake yi sai ka shiga kawai ke biyu sai kana da yanka kawai da suke da wanda biya wani wanda yake da kudin zai zo biya wanda yake da rabi ya kawo rabi wanda yake da tsawon ya kawo wanda ba da kuma ya ce duka da ya zo dan bana da shiga wata sabuwar shekara da bashi ina da mutane ba ne sakamakon haka zuwa mutuwa shi ma aka ce duk abin da kai ma kuma an gafarta maka a yanzu ka duba yadda mutane masu ke ya da haka zaune da cikin harkar abin ba mu ce dan kasuwa haramun da ya shiri ba ya halatta ya shiri amma abin da muka ce haramun da dan kasuwa yayi haramun da dan kasuwa yayi ba kuɗi haramun ne garwaye mai kyau da mara kyau haramun ne ka sayar min kwano ashirin ya ba da sun kwano ashirin kwano kwano sha bakwai ya ba da sun kwano arba'in a bada talatin da uku ko talatin da biyar ko talatin da shida abin da duka suka ci haramun a cikin irin wannan sai ya zanto aksu a mawalin nasu ba.
Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Waalaikum salam warahmatullahi
والله ثلاثة من كل شيء.
Wallahi talata ne kan kira mara goma.
إيه، شكراً لك يا رحمة.
yawwa mana lafiya إيه، لا شك.
lafiya lafiya game da mijiyan da nan sun mana magana ce kuma suna ba da kusan nan dai kuma ake wajen da ke zamu yi dinnan sai a haɗa da kama da ƙarshen zamani a cikin yaran kiwa da mutane sai da zuwa mutane da ke kuma cewa ba to karfin wani da kuma shi mutane masu ƙarfin abin mutunci na wani mutane da suke yi gaskiya ne saboda haka da Allah kuma muka ce fa da ba da muka na fiye shi ma Allah su ba ne da kan yana na amari ba ne Mun gwada a rai talata.
wannan ina ga yaki da cikin abin da Dukkan haka ne gaskiya ne.
amma da kira ne ta zama yaki ta kowane rikin gida Za ka ji da alisa fa duk sai a idan aka ce za a lissafa wato sai a cikin da kawo mutane gaskiya ne. Hello? Waalaikum salam. To ba da ba shi ga malam na.
ina amsawa sai alkhairi
To to mun gwada malam ba da ba shi. Na magana da ke maganar eh, masu wato wai idan akwai abincin da bai ta'allaka da mutane ba.
na wanda ya bada misali ai wake Wace.
gaskiya bane ce bai da alaka da ita Haka ne.
wake yana cikin sun kai abin da wadanda suke da da su da aiki wake ne wake ne da cikin wake da ita a ce bai da alaka da rayuwar mutane wannan ba gaskiya bane ba da gero da dawa da shinkafa da alkama da mantar da aisha da wake duk waɗannan suna daga cikin abin da haramun ne koye su matukar ka saye su dai ba a kakar su ba kamar yadda su sake su ba su sake su ba farko ne haramun ne koye su matukar ka saye su ba a lokacin kakar su ba amma duk wani kayan abinci ne ana sarrafa su ta suka abinci da haka ba karni da zarkan ba Asma'ul Nawawi alƙalin da yawa sahihu Muslim da ya bayyana al-ihtikar abin da ya faɗa kenan mutum sai abu a lokacin da yake tsada ya ajiye shi ya kara tsada wannan shi ne haram amma idan mutum ya saka lokacin kaka a nufin irani ya iya sayar wannan ba haram ba ne Shi wannan ma.
ba haram ba ne ba haka ya kamata mutane su Ka gani masa ne da yake zai rike nan ne.
yawwa to ga wannan bayanin ya yi ma da ya huta amma kar zai shiga baki baya Haka ne.
wato idan mutum ya saka lokacin kakarsa Lokacin da yake gashi da yawa babu zamu.
an yi an yi da gero an gero ya dawo an kawo masa a lokacin da ya take cin amfanin gona da sai ka saye shi da nufin nan gaba da wata biyar shida bakwai ka sayar wannan ba samun bane ba To amma a yanzu wanda ya sai gero ko kuma ko masara ya san yanzu ba lokacin ba dan yanzu ba ka kasu yanzu ne ma farkon da masara sai mutum ya saya yanzu an yi ajiye nan da sati ɗaya ko sati biyu ko sati uku abin ya kara tsada ya sarto haramun ne ko nan da sau gobe ne ya ajiye shi haramun ne tunda a cikin dama abin da yana tsada sai mutum ya saya dan ya kara tsada yadda wasu yan kasuwa suke yan sun tambaye ka abu a farashi a kasuwa aka ce kaza ne wani da kuɗi ma a saye na kaso a cikin jiki a so ce sai wannan abin da ake sarwa ɗari ya kan ɗari abin da ake sarwa ɗari da sun sake ɗari biyu ko ɗari uku kafin sarto to wasu shi ne haramun kawai fa'ida amma magana suna cewa wanda suke karo gidan cikin su kuma ta su su sun yi duba da farko da ya kamata ka san cewa mutum wanda yake dan adam yana rayuwa a cikin jama'a mutum ne wani suna buƙatar da kuma irin mutane da cikin waɗannan da mutane babu yadda za a yi da mutum ya zo ka mona da mutum cewa da abin da yake da kuma in ka san shi dama da mummunan tarihi ko da mutum zai ka dauke shi da kyakkyawan niyya cewa ka zaki idan abu ya fi a gare ka kuma dole kai bayani a cikin jama'a makamancin bayanin da na ya fara
Wani ne kuma? Ibrahim daga ina? Ibrahim na? Wannan mai ce kama da tabana Aminu Gugu. Ci gaba. Na.
wani na nufin gwamnatin jihar ta ba su trailer ashirin su su su su su sarwa talakawa su kuma sai suka karkatar da sha ta kuma sha ta ashirin ko suka karkatar su da sarwa talakawa biyu haka zalunci wasu zalunci ne kaga wanda sun zama ƴaƴan kuka masu kuwa jifa amma duk wanda ya zagi zagi kira zai zagi gwamnatin jihar ta jawa da kawo dangi ba kuma da shi an baya lokacin man tsar kaila ne kuma sun sayar da da suka wasu suka tafi da wani wannan zalunci ne kuma ya kamata mutane su fahimta kusan zalunci ba sa albarka da wani wani kuma mutanen da suke zalunci a wasan su shugabanci na kwanakin baya yanzu dawo ba su da kwanakin suka tafi da shugabanci kamar ba su taɓa samun komai ba kuma sakamakon yana da rubuta wajen Allah na jiran ranar tafi kyau sannan kudin zalunci kukanjansu a hannunka ba su kare shi ba ba sa kwantar da hankalinsu tunda ubangiji da Allah ne ke bayar da kwanciyar hankali to ka saba su wajen neman dukiyar sun shi kwantar da hankali Shi da kai ka kwanci da shi hankali ka kwanta ka dauka cewa in ka ci kaza in ka dinka kaza in ka hawa motar iri kaza in ka gina gida iri kaza za ka samu hutun zuciya wallahi su kayi abin suka ga shi ne musibar ka shi ne wahalar ka shi ne tashin hankali ka wani zalunci ne to wannan nan duniya ganin gaban ajin kiyama tunda bayan Allah ta zalunta su ko ba su yi ba ta aje kan gurin kan ba ka azumin ka duk zuwa dauka ba ba ta manzo ta nan ta cikin hadisi أتدرون من المفلس كسان وانيني وانت ذاك وعصوص ورانا تاتي جاوة أفسك تقول لبايا لكتي بايدا كدولا مدولة جاوة المفلس شيني وانت ذاك ورانا تاتي جاوة دا صلى تاي دا أزمي دا صلى تاي دا كلا كوم يأي أما يا تسواني يا زيتواني يا سيدو جرواني يا سيدو جرواني يا ريك وكل لا تنوكل نان أيوكا نيبادا أنا ربا وتشم مساني لذالتا هل قبل دي أيكي من خلص تيكاري عدد المتعلم جدلان تقوم سدين الرابع sai a ɗauko su na ɗauki sai a lafta a gadon bayan sa kula mata a kula da wuce haka maza Allah bai na cikin hadisi a nan gurin mutane sun jahilci Allah ne sun jahilci kiyama da suke ganin wai da kunyar duniya gara kunyar kiyama wannan zalunci ne zaka mutane suna faɗi kan wannan magana ya a duniya ya samu kuɗi ta yake haram yake haram ko da gida ne ma yake ta yake haram yake haram a yanzu yake haram yake haram ne kawai wata mahilar ko wani yake haram yake haram da mutane suke galibi ne ke nufi bandin kowa da kowa ina nufin galibin mutane wannan mutum ya ci kansa haka zai ba zai kwanta wani duniya sannan mu kwanta kan kwanta da tsakiya Ana kafin ɗaukar waya ci gaba. Wato idan muka dubi janibin ɗan uwan mu waɗanda ba su da abin hannu. Kukan ka wasu lokuta wato kashe da yadda aka ba da ka ba mu tarihi don magabata da shugabata. Ita ne daga kuma wasu mala'iku yadda kamar mutane ɗan uwan ba. Me yake jawo irin wannan rashin tarbiyya domin abin da ya ne wannan magana? Wani ɗan siyasa da bai ita zo da ya zo ya buga kwasta. za a yi zaɓe shi ne saɓe shi ne shiga su siyasa ta farko ya tara masu yin kafa saɓe aka kira sun saba ba su ko ko dubu biyar dubu goma dubu shi ban Allah ka tana zuwa a jeji su biyu sai ɗauko dubu ɗari a ita sai ba shi ce a a ce madara da ra'ayi garin kun ci saboda wato shi suka manta fasa da suka kuɗa suka ana ko bar fasa wato sun manta fasa da ra'ayi saboda aka kira wasu shi ne abu sai kamar na mutanen ba za su rika fuskar nan ba alamu masu rika fuska su rika wato kalli irin yadda zuciyar mutane take zama wasu rashin aji kamata dan adam ya samu domin ya samu wato gaskiya da nagarta a tare da shi domin ya kamata a ce akwai wani asasi da yake ajiyar dan adam wannan ya kamata wato ya danganta wata lafiya da mutum ya samu a gidansu wato tun daga farko daga gida ake fara lafiya zama uba zai iya yin kuma da wasu da suka rike shi wani irin karatu ne ya yi karatu na tsarkace na addini ya yi karatu na zamani mai inganci ya samu iyaye ko waɗanda suka rike ko waɗanda suke da mutunci wanda kullum suna tsora masa rayuwa inda ake tsora masa abcd ko abasha da a makaranta haka su kuma suke masa abasha da din rayuwa a gida ya tashi cewa a cikin rayuwa akwai wanda ya fika a cikin rayuwa akwai wanda ya kai daya a cikin rayuwa akwai na kasar kai kuma suna bambanta masa bambanci tsakanin rayuwa da kuma wato abin da shafi ibada a fagen rayuwa abin da ake so ka rika nuna ka fi ba wai ka sai ka ba sai ibada da da'a da ayyukan alkhairi abin da ake so ka rika kowa ya fi ka haka ya kamata mutum ya a yi kai kamata ka gina rayuwarka ba ya mai kamar wannan abu ina nufin a fagen ibada da jin Allah da jin manzon Allah da ayyukan alkhairi da salati da karatun alkur'ani da zikiri da ayyuka da jin istighfari ita ta da sadaka wannan ba ake ka duwaye ya fi ka karka da shi shi kana kallon wanda ka saba da ka rike ba amma in kana kallon wani shi ka sai ka kana ka kamo shi yasa Allah ya ce wa fi sadaka falli ya kana fasu da mutana fi sun a cikin tabbas lahira ba su da safi na masu tsere su yi tsere su tsere haka fa ya amal amirun amma a cikin tabarin duniya so da kallon mutafi wadata da sauransu wa ka kuwa data wa ka tsofin lafiya wa ka fi samu in ka haka ne hikimar haka in kuma ka jira cikin Allah godiya masha Allah to amma idan kullum kana kallon wani ya fi ni yana da mutane yana da babur wani ya fi ni yana da mashin yana da rikici wani ya fi ni su ba da shi ga Allah ba ko mai zama kuma hankalin ka ba shi ta ba domin kullum aka wayar da rikici an samu wanda ya fi ka haka ne ai da rayuwar ke wanda yanzu za ka fito kan titi ba sai ka ga wanda ya fi ka to idan gudun shi yasa idan mutum ya samu wannan sai kan ga kuma kun mai shi da gida ta hanyar sabiya da koya masa ya kana da koya masa kunya sai ya taimaka wa mutum kwarai da gaske sannan yanzu mutum da ya girma kuma ya zato mutum da ke so ɗanyuwa da so abokanan hulɗarsa so kuma kuma wanda zai kare su da wannan fuskar wanda ba zai taimaka wa mutum amma da ya zanto abokananka ba na kirki ba ko abokanansa ba na kirki ba a gidan ka samu tafiya mai kyau ba kawai ya tashi da cikin mutane wanda rayuwa ko suka sa a gaba ba ta tunanin Allah ba ta tunanin lahira ba ta tunanin tsawa a gaban Allah ya sabi da ya da idan to wannan mutum da zai tafi mutum ya zama nagari in ba Allah ya karkato su da kansa ba ya sake mutum ya yi ta cikin na mutane nagari
ba masu sauraron mu da duban lokaci za a ga lokaci ya taho ina ne abuja ta musamman ga malam da ya bar abubuwan su da dama ya kawo wannan ziyara da wannan wannan gwanan na shehu shi gari malam alai saka da sai saboda ina godiya ga
وقد